الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a sha shida ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jadda wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan tafarki na salafiya ko wannan tafarki na salafiyanci tafarki ne wanda ake ƙoƙarin nuna ma al'umma shine asalin tafarkin da annabi ya gudanar da addinin da allah madaukin sarki ke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina wannan dabarkin shine ba wai musulunci daban salafiyanci daban ba musulunci shine addinin hanyar da ake gudanar da addinin shine salafiyanci me salafiyanci shine bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai mun gano wannan da kyau ko waye annabin shine jakadan da Allah madaukin sarki ya danka ma amanan addini ya umarce shi ya isar da sako a madadin Allah kuma amintaccen Allah ne da ya isar da wannan amana ga al'umma wanda kowa ya shaida haka suwaye sahabbai su ne almajiran farko da annabi ya danka wannan amana a hannunsu sannan ya karantar da su suka aiki suka magana suka komi Allah madaukin sarki ya ga aikin nasu ya ce yayi ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radwan sune ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah madaukin sarki ya tayyaban sahabbai har ya kai inda yake cewa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ‘yan baya da suka zo a bayansu tabbas tare da su suke’ amma wajen daraja da martaba ba su cin masahabbai ba zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ai wannan falala da ta mi duka wanda yake bayar da ita ga wanda ya so shi yasa duk wani tafarki da ka gudanar da addini shin wannan tafarki sufanci ne wannan tafarki khawarijanci ne wannan tafarki shi'anci ne ko ko mu'tazilanci ne jabariyanci ne ko murji'anci ne kowane irin tafarki ne inda ka kuskura ba tafarki ne na magabata na ƙware ka gudanar da addini ba to ka yi aikin banza jama'ar annabu kuna gano wannan da kyau ko saboda makin scheme din yana hannun wa yana hannun manzan Allah ne duk abin da ka yi idan ka ce ka yi imani da Allah to sai an ɗauko imaninka an kwatanta da imanin annabi in yi cif sai Allah ya sa hannu ya karɓa fa in amanu bimisli ma amantin bihi faƙadihi ta dau in sun yi imani da irin imanin da su sahabbai suka yi to sun zama shiryayyu haka Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna annabin yayi imani da duk abin da Allah madaukakin sarki ya saukar mai sai ce haka ma mu'mina ulaika humul mu'minuna haqqan qad aflahal mu'minuna su ne sabon da Allah maɗaukin sarki ya yadda ya amince ya jinjina ma imaninsu ya ce kullun annabi da sahabbai su dukkaninsu amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir shi sa duk mutumin da ya ce bai da imanin sahabi ba so yake ce bai yadda da imanin manzan Allah ba domin a doron aya ɗaya Allah maɗaukin sarki bayanin imanin annabi da na sahabbai kisa ya ce fallazi na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran lazi unzila ma'ahu ula'ika humul muflihuna su sahabban nan su ne Allah ya ce sun samu falahi ya ce mi kad aflahal mu'minuna su ne dai kuma su ne Allah madaukin sarki ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladhina yu'minuna bima unzila ilayhi ilayhi wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika ala hudan wa ulaika humul sabon manzan Allah kenan shi sa duk inda kaji ana wani bayani to da su ake yi to dole imanin ka ya zama irin nasu ne aikin ka ya zama irin nasu ne fahimtan ka ta zama irin tasu ne in kai wata fahimta ba irin tasu ba to kayi kwatai kayi asara ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا الله مروكين سركي يسأري من إيمانهم amma manta ba mala ya dauko mukaddima wannan littafi inda yake cewa iz domin dinul islam qad naha anil guluwi wal jafa addinin musulunci ya yi hani dangane da wuce gona da iri wuce makaɗi da rawa an hana ƙirƙirin bidoyi an hana ƙirƙirin shirka an hana ƙirƙirin miyagun al'adu an hana ƙirƙirin fasikanci da ra'ayoyi na san rai kun gano wannan da kyau ko duk musulunci ya hana wannan sannan waljafa shine mutum ya bijiri an yi umarni ka ƙi an hana ka ƙi hannuwa to a musulunci an hana wannan shi wanda ya jafa'i to shi ya kassara ne misali a ce a raka hudu shi sai daya wanda kuma ya guluwi an ce a raka biyu sai shida to musulunci bai san su duka wa musulunci ke so shine wanda aka ce a raka hudu ya hudu wanda ya ce aka ce a raka biyu ya biyu shine wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata wannan umma wasatiyya ita ce al'umman da ke bin Allah a bisa tsarin da annabi ya zo da shi a bisa yadda sahabbai suka fahimci umarnin da annabi ya masu wanda ya bi wannan to su ake ce ma firqatun najiya Allah madaukin sarki ya sa muna cikin su wa amara bitawassut wal itidal fil umuri kulliha Allah madaukin sarki haka yayi umarni da at-tawassut tsaka-tsakiya wale itidal da daidaituwa akan hanya ɗoɗar fil umuri kulliha akan komi addini ne rayuwa ne ko menene ya zamanto kana da al'itidal wata wasu kun gano wannan da kyau ko ka tsaya kan abin kyam sannan kuma kar ka zama kayi guluwi kar ya zama kayi jafa'i Allah ya sa mu dace wa inna min abrazi simati hazard din mala ce yana daga cikin abin da ya fi bayyanar da kaman wannan addini karara ga duk wanda za a ga sura da kaman addinin tare da shi wajibi ne a same shi da al'adlu adalci a mahangan shari'a wal insaf da kuma adalci da yin daidaito al'adlu wal insaf ya zama kai din nan kana daidaita al'amara sannan kuma duk wanda ya kamata kai mai adalci kai mai adalci mutumin da zai zama yana bin wannan tafarki ko da shari'a ta ce yankawa ne yanka shi da zai zai yanka shi ne a bisa me adalci yake mashi kenan ba zai rankwashi wana ba idan shari'a ba ta ce a rankwashe shi ba ba zai zage wana ba in shari'a ba ta ce a zage shi ba ko harara ba zai yi ba kun gano wannan da kyau ko kuma in aka ce hararuwa ne da ido ɗaya a matsayinka na musulmi mai bin tafarkin sala ba za ka harare shi da ido biyu ba da ido ne za ka harare shi ɗaya tak ana gane wannan da kyau ku kuma ba za ka ce to ni ba zan harara ba to ka yi jafa'i na buga muku wannan misali ne don ku gane ana fahimtar wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya tsare mana imanin misalin wannan misalin sallan tarawih annabi raka sha ɗaya yake yi bai wuce haka sai kuma ɗan abin da ba a rasa ba wanda manzan Allah yake da ikhtilafin tanawwa a iya yin ɗaya a iya yin uku a iya yin biyar a iya bakwai a iya tara a iya sha ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau to akwai wanda suke guluwi sai su yi ishirin da biyu akwai wanda suke talatin da uku ba mun gano wannan da kyau ko to wanda ya zama ya tsaya tsaka tsakiya shine wanda ya ɗauko nasoshin duka ya tara su baki ɗayansu kuma ya aiki da su su duka idan ka ware wasu ka yi aiki da su ka yi jafa'i mun gano wannan da kyau ko sau da waɗanda ka zubar ɗin me yasa ka zubar da su me yasa kuna gano wannan da kyau ko to wanda yake bin wannan tafarki ko to duka zai ɗibo duka kowanne sai ya yi shi shi ne a ikhtilafin tanawu'u Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin wa adamu zulm a wannan tafarki jama'a babu zalunci ko makiyinka ne ba za ka zalunce shi ba ko kafiri ne ba za ka zalunce shi ba ko fasiki ne ba za ka zalunce shi ba ko da wanda ya ma ba daidai ba ne ka ritsa shi ka cafke shi a hannu inda kana kan wannan tafarkin ba ka ba ɗaukan doka a hannunka kuma ko da dokan ta tashi hukunta shi an ce hukunta shi kai ba za ka zalince shi ga wajen gona da iri ba a zamanin sahabbai an yi tsere na dawaki tsakanin talakawan gari an samu ɗaya daga cikin sabai ɗan shi ne ya jagoranci wannan tseren yana cikin 'yan tseren kuma shi mahaifin wannan ɗan shi ne gwamna sai dokin wani talaka ya tsere ma dokin ɗan gwamna da suka zo suka yi cirko-cirko suka tsaya ɗan gwamna sai ya ji haushi sai ya zara bulalin shi dinga tsula ma wannan talakan ya zane shi talakan ya ce kaga abin da ya min wala zan kai kara wajen sayid na umar to sai wannan ya ji tsoro shi wannan uban wancan gwamna a wancan yaron da ya gwamna ya ji tsoro sai kama yaron sai kama wannan talakan ya saka shi a gidan yari ana ta lallashin shi kamar ya haƙura ashe bai haƙura ba ran da aka fito da shi ranar yi madina wal madinatu khairun lahum laukanu ya alamuna yana isa madina sai tarar na umar zai tafi aikin haji bayan da ya gama gaya mai sakon tsab sai ce shiga ayari mace umar ya rubuta takarda ya aika wancan gwamnan cewa su haɗa maka kuma ya zo da ɗan shi an ƙare aikin haji tsab an zauna a muna sai na umar ya kira gwamna ya kira ɗan ya kira talaka ya ce mai meta ya zayyano abin da aka yi mai duka ya tambaye ɗan gwamna kayi haka ya ce e kai ka ɗaure shi ce e saboda mai ba dalili ya ce ma ɗan gwamna kwanta ya ɗauki bulala ya ce ramu dukan da aka yi maka ya zane shi ya kai dama ce sanda yake dukan shi a can yana irgawa yana kai adadin sai ya tsaya umar ya ce zid kara mashi ya ce iyakan abin da ya mai kenan kaji salaf kenan umar ya tashi ya ce ma gwamna kwanta ce zane shi wannan ya ce a bai taba ni ba sauraka ni ba zan taba shi za ka iya in kai ne matsiyaci sai ka ce ai bari in da ki kafiri ko in ba da labari na da ke bayan gwamna haka ne ba kai wa ɗan salafiya ba ne in kai haka kaga wa adamu zul babu zalunci kun gano wannan a ƙa'idan tabarkin salafiyanci ko duk wanda ya yi wallah sai an mashi domin ƙur'ani ya ce wala kun fil ƙisasi hayatun in kuka bar ƙisasi ko kun bar rayuwa wallahi don wanda ya laifi yanzu aka ƙyale shi ko to gobe zai ƙara jibi zai ƙara gata zai ƙara amma famanaita da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma atada alaikum shikenan za a zauna lafiya domin da ce walakum fil qisasa hayatun wannan ayan sai ayi da ita ba za a yi da ita ba shi za ku ta wahala ai ana ta ta'addanci a kanku kuma haka za ta yi bayan da kuka iya saboda an magu sai ku ce wa shikenan Allah isa ya Allah isa akwai inda Allah madaukin sarki ce a rama kai ba ka rama da kanka ba ka nemi masu rama masu rama maka Allah madaukin sarki ya sa mu dace wal hukum bil qistas al mustaqim sannan muddin zai hukunci zai hukunci ne da ma'auni na adalci zamu dan tattauna wannan kada a karatu mai zuwa in Allah madaukin sarki ya so subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum